الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata takwas ga watan zulhijja ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyya a cikin wannan littafi mai suna rijalul fikar والدعوة في الإسلام نا العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير kamar yadda muke ta gabatar da bayanai da cewa malami irin ibn taimiyya da ya samu kanshi a yanayi na gwagwarmaya irin wannan yana da kyau a yi ƙoƙarin fayyace ma al'umma duk abin da yake da alaƙa da shi domin al'umma suna ɗaukan irin waɗannan jarumai a matsayin abin koyi gare su to ko bai kyauta a ce akwai wani abin da yake da alaƙa da shi ba ba a yi cikakken bayani a kai ba allah maɗaukin sarki ya mu dace yau za mu tashi gaban da mala ya ce islahu a ƙa'idis sukan filjabal irin yadda ibn taimiyya ya tsayo wajen gyara aƙidin mutanen da suke zaune a kan dutse suwane ne sukanul jabal mala yake cewa fil ami tis'un tis wa tis'una wa sitta mi'a hijiri a shekara ta ɗari shida da casa'in da tara inda ma kana kadda halal jaishi ta tari ila dimashq a lokacin da rundunan ta tarawa suka shiga damashq wa asu fiha fasadan wa qitalan suka yi banna da kashe-kashe iri-iri a cikin wannan gari na dimashq kanat hunaka jama'atun min al-gulati sakinatun fil jaba fil jibal to a daidai wannan lokacin akwai wasu jama'a daga cikin gullatu su waɗannan in ka so ka ce miyagun mutane ne wanda su suna zaune ne kawai akan dutse mahalai ce minal masihiyin su kiristoci ne kun gane su ne in yazidi da kuke jin yanzu ana ta matsala da su da ake cewa ana kai masa hari a ɓangaren ƙasan iraki da syria to tsatsansu ne can can baya to tintintintin su kiristoci ne kuma kamar yadda muka sani kasan dimashq annabi ya riga gaya masu ma'aziya take ya ce gari ne na ahal kitabi ma'anan wannan shine garin na kiristoci ne da kuma yahudawa a yanzu ne annabi ya shirya masu da'awa da zai tura su je su kira to sai masu lita taron ƙara mu a taron karantar da su yadda za su yi aikin don su san makaman aikin da kyau to shine sai tura su ya ce ga yadda za su yi ga yadda za su yi walbatiniyin malice akwai kuma 'yan batiniya da yawa su waɗannan 'yan batiniya a wancan lokaci 'yan shi'a ne kun gano wannan da kyau ku da kuma sufaye kallazat bittata lokacin da tatar suka shigo gari sai suka je suka haɗu da su wa wazarathum suka mara musu baya wa azatil muslimina ma'ahum suka hada kai da su suka rika cutar da musulmi dama a cikin al'umma akwai irin waɗannan mutanen titarfa da duk lokacin da aka samu matsala tsakanin mutane to su jira suke kawai su 'yan goyon baya ne kun gano wannan duk wani abu na cutarwa a hannunsa ake gani a bakinsu kuma ake ji suka zo suka mara baya ga waɗancan tattar ɗin suka cutar da al'umma walamma kana jeshin musulmi na yarji'e munhaziman a lokacin da aka samu matsalan nan zuwan farko da sojojin musulmi suka yi ai mun ji cewa tatar sun watsa su ko sun koma misira to sanda suke komawa a matsayin an ci nasara a kansu wa marra biman takatihim da suka zo bi za su wuce ta wannan inda waɗannan su kanar jabal suke halar hazil jama'a duna tsarikihim to sai su waɗannan mutane suka zo suka tsare masa hanya wa wasabat alaihim suka yi masa abke suka yi masa darar mikiya wa salabat ma kana ma'ahum min al-asliha suka bi duk makaman da ke hannun sojojin suka kwaci wal khuyul suka kwace dawakansu wa qatalat kaseeran min al-muslimin a wannan musiba sun kashe musulmi da dama walam takun hazil jama'a qabla zalika dakhilatan fi ta'atul jund su a wancan lokaci ba su yi ma waɗannan sojoji biyayya ba wala multazimatan ahkamal milla kuma su ba sa bin dokokin addini na wai su suna matsayin kakaran amana wala mutadninatun wala mutadayyinatan bidinil haq kuma su ba suna kan addinin gaskiya bane wala muharrimatan ma harrama Allah wa rasuluhu kuma duk abin da Allah madaukin sarki da manzon shi suka hana to su ba bi suke yi ba kun gano wannan da kyau ku ma'ana maguzawa ne 'yan ta'adda ne kafirai ne waɗanda ba su ganin kurma da alfarma da mutuncin mutane su ne suka mara waɗancan baya domin su 'yan neman abin duniya ne 'yan ƙoƙarin tabbatar da manufan da ke masu daɗi ne kaɗai a rai walan mastakarratul ahwalu fi dimashq yayin da yanayi na biyu sojojin gwamnati suka dawo har aka waye gari an kori tatar yanayi ya kyautato tsari ya tabbata a cikin dimashko wan kashe al-sihabu al-mukfahirun fakkarabun taimiyya aka waye gari yanayi ya fara komawa cikin jikin mutane to sai ibn taimiyya ya tunani fi ta'adibi ha'ula'il mufsidin shin ya za a yi ladabtar da waɗancan maɓannata wa islahu ahwalahum kuma a je a gyara halinsu wa min husni sadafa harajan na'ibu as-sulta ibn taymiya yana nan yana tunanin yadda za a yi to to sai faɗi ya zo daidai da zama shi ne husnus sadafa kwatsam sai ya zamanto yanayi mai kyau ya dace shi kuma mataimakin jagora sai shi ma yi wannan tunani mai suna jamaluddin aqush al-afram fi jeshi dimashq shi ma ya ɗibi sojojin dimashq ila jibal aljarat zuwa ga wannan dutse da waɗannan mutane suke wa kisrawan da dutsen kisrawan wanta haza hazil fursa to a nan ibini taimiyya sai ya yi amfani da wannan dama wakar jama'ahu ya fita tare da yallaɓai fi halkin kasir minal mutaɗauwa aka tafi tare da gayya mai yawa daga cikin sojojin sa-kai kun gani lokacin da sojojin gwamnati suka kawo hari za su kori tatar allah maɗaukin sarki sai bai ba su nasara ba a nan sai tatar suka yi nasara suka kori sojojin gwamnati a kan hanyarsu na komawa misira ne aka samu wannan mummunan matsala waɗancan mazauna duwatsu da suka mara matatar baya suka yi yunkuri suka kawo masa hari suka kashe musulmi da yawa suka kwace guzurinsu da makamansu to a bayan da yanayi ya kyautata a garin dimashq ibn taimiyya a matsayin shi na mai gyaran halin al'umma sai fara tunanin mutanen nan ana da labarin ɓannan da suka yi ya kamata a je a gyara su su zama mutanen kirki domin kasu zama suna cutar da al'umma a irin wannan hali nasu to a daidai lokacin ashe ita ma gwamnati tana irin wannan tunanin to sanda mataimakin shugaba ya ɗibi sojoji zai tafi a je a same su to sai ibini taimiyya ya amfani da wannan dama sai ya fito a nan ne aka samu sojojin sa kai masu tarin yawa su ma suka ce ai ba za a yi wannan alherin ba sai da su mahala ya ce walhawari na da kuma waɗanda suke 'yan ganuka shinin ibn taimiyya ne suka fito aka rankaya da su ila ahali tilkan nahiya aka shirya aka tafi za a je a samu mutanen da suke wannan nahiya falamma wasalo ila biladihim yayin da suka iso unguwannin waɗannan mutane ja'a ru'asa'uhum ila sheikh taqiyuddin ibn taymiya sai shugabannin waɗannan mutane sai suka fito su duka suka zo jin ibn taymiya fastatabahum ibn taymiya ya neme su da su tuba kun gano wannan da kyau ku haka yake yaranku ne za ku sake su su je su gaban kansu su yi ɓanna sai su komo sai su makale a jikin inuwan sai su bakku da zuwa roƙon arziki da baki amma da kun tsaye wajen tarbiyyansu da ɗora sa kan tarba ta ƙwarai da ku da su duk kun zauna lafiya amma ya lalasaf son zuciya irin na mutane wai ba sa son ran 'ya'yansu ko mabiyansu wai ya ɓaci sai a sake su sirƙin abin da suka su to yau ga gwamnati ta yi nasara kuma ga shi yau an waiwaye su to kaga waɗanda suka wancan ɓannan sun riga sun shige ɗaka sun ɓuya yanzu manyan ne su aka bari da kara kai ne da kai da komowa ga sun zo ban haƙuri matsala na biyu me yasa ba a ce sun tafi wajen na'ibin ra'is ba ko na'ibin sultan sai aka ce wajen ibn taimiyya sau da ibn taimiyya mun ji irin ƙwazo da himma da ya yi da gudunmawan da ya bayar wajen kwantar da wutan wannan fitinar kinan babu wata fitina da za ta taso ma cikin al'umma kowace iri ce a ce wai malamai ba su da rawan da za su taka hata wannan yaƙe-yaƙen da ake duka ko da an ba malamai dama sun shiga ciki da tuntuni sun kwantar da fitinar saboda duk fitinan take da alaka da aƙida makami kadai bai kwantar da ita dole ne sai an hada da waɗanda za su yaƙi tunanin waɗannan mutanen a bisa ilimi domin an gina su ne akan shubuhohi iri-iri an cewa na kaza an ce suwa na kaza an masa karere iri-iri to da za a zauna a ce an fahimtar da su abin nan fa da suke tunani ko ake gaya musu ba gaskiya ba ne to akwai yiwuwan allah maɗaukin sarki ya dawo da su kan hanya allah maɗaukin sarki ya taimake mu wa bayyana lilkasirin min humus tsawab a nan ne ibini taimiyya ya samu dama ya fayyace ma da yawa daga cikinsu abin da yake daidai da kuma irin kurakuran da suke a kan shi na zaman barkate ba tare da addini ba wahasala bi zalika khairun kasir a irin waɗannan bayanai da ganawa da ibn taymiya yayi da su ana ka samu alkhairi mai yawa ya faru wantisarun kabir kuma ka samu cin nasara mai girman gaske ala ula'ikal mufsidin akan waɗannan mabannata kan kai haka Allah maɗaukin sarki ya shirye su ai a musulunci ba su ake kawai wane ya yi ba daidai ba kawai kama shi da duka kama shi da kisa ba ka tsarin musulunci yake ba daidai da wanda za a kama da laifin zina ungunga irin ka'idojin da addini ya sa za a ga cewa ba kosawa aka yi a kama mutum a kama jifa ko a kama bugu ba shaidu hudu ai ba wasa ba ne kuma abin da ya shafi sata an ga ƙa'idoji da malamai suke bayani sai waɗannan ƙa'idoji sun cika kai da kanka za ka san cewa a musulunci ba an ƙosa ne mutum ya laifi a kama hukunci a kan shi ba an fahimci wannan da kyau ku don mutumin da ke da'awan cewa yana son ya kawo gyara cikin al'umma kun ga wannan tsarin shi ake bi an san waɗannan mutane sun yi kashe-kashe sun yi ƙwace ba ɗanyen aikin da ba su yi ba amma da aka je an nemi su tuba aka yi masu wa'azi kuma su karɓi wa'azi a nan aka gina sa kan addini riban farko da aka samu kun ji fa a baya ba musulmi ba ne amma ganin an zo ikon allah da sai suka musulunta waltazamu biyar raddi ma kano akhaduhu mala yake cewa sai aka tilasta su biraddi ma kanu akhazuhu cewa su dawo da abin da suka ansa min amwalil jaysh na dukiyoyin sojoji mana makaman da suka dauka sai sun dawo da shi kuma wannan tsarin haka yake Allah ya kiyaye da za a samu ta unguwa a ce su ki tarbiyyar 'ya'yansu tsautsayi sai ya sa waɗannan yaran su fizge bindiga a hannun soja ko ɗan sanda ina muku rantsuwa da Allah sai sun dawo da ita ko kuma in ba su sa'a ba unguwan nan ta tashi an fahimci wannan domin idan aka bar mutane suna rike makamai irin wannan ko suna anshe makamai a hannun sojojin hukuma to al'umma ba za su taba zaman lafiya ba kuma za a rasa tsari na bin doka da oda cikin al'umma shi na ka ce duk abin da suka san sun ansa a hannun waɗancan jami'an tsaro su dawo da shi wa ƙarrara alaihim amwalahum kasira ya hamiluna ha'ila baitul mal mala yake cewa aka tabbatar a kansu dukiya mai yawan gaske wanda suka a ansa da aka ɗiba aka kai baitul mali sau da ai da yawa an riga an kakashe su ba san dukiyoyin waye da waye ba kuma sun dade suna kwatan dukiyoyi da yawa na mutane kuma bayan da haka ya gase da gwamnati ta sanya musu haraji da tara mai yawa suka biya kun fahimta haka yake yi domin sun riga sun yi gaza idan aka ansa kawa aka tafi wasu sai su ce to mu ma bari mu yi ila ba maki dan abin da za a karba din ba wani yawa amma da gama kuma sai aka sanya musu tara duk garin kowa da wanda ya shi da wanda bai ci ba kowa ta shafa kawai don kowa ya shiga taitayin shi وعاد نائب السلطان سلطنة مع ابن تيمية malai ce mataimakin sarki haka ya dawo waziri kenan ko suka dawo tare da ibn timiya wa kullilat masaihim bin najah duk kokarin da suka yi Allah madaukin sarki sai ba da nasara a ciki ba wani abu ɗaya da suka je yi da ba a yi nasara ba sun je ba su kashe kowa ba ba su raunata kowa ba ba su ci mutuncin kowa ba kuma manufan da suka je da ita sai ta ansu an fahimci wannan dama haka ake so ina fatan muna gane wannan da kyau yanzu waɗannan mutane shi na'ibu sultan shi ya tafi ne da nufin kawai in ba za su ba ba a yaƙe su amma gaga abin da kuma ya faru shi yasa barin gaya muku tsohon shugaban ƙasa a bace ya faɗi wata magana yake cewa idan ka ga tarzoma a ƙasa ta kwana to akwai hannun hukuma a ciki ne mun bayyance wannan da kyau ko idan tarzoma ta taso ta kwana akwai hannun hukuma ne hukuma na so a yi ne amma ba tarzoman da za ta yi ne in gwamnati ba ta so ba ta murkushe ta ba ba wannan tarzoman kuna gane wannan da kyau ko to kuma haka mutane suke sai dai mu ce allah ya kiyaye waɗannan bayanai mala ya ciro ne a cikin littafin albidayat wan nihaya a juz'i na sha hudu shafi na sha biyu auratat tatar ila sham wa ilan ibn taymiyyah al jihad to bayan da tatar aka yi nasarar koransa a karan farko to kuma gashi za su dawo a karo na biyu shine mala ya ce a wannan karo ibini taimiyya sai shelanta jihadi kawai kuna fahimtar wannan ku kun ga zuwan da duk suka yi ibini taimiyya bai daga makami a kansu ba jirin yadda ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi in yanzu ne matasa sai su ce su sun gaji kawa ɗauki mataki ta ka ɗauki mataki su shiga cikin matsala su saka mutane cikin matsala su saka addinin musulunci cikin matsala ba nasarar da za a samu kaf cikin abin da za a zo da shi cin da suna karanto abin daga tunaninsu ne ɗan na ƙasashe ana fahimtar wannan ku? to tatar ga sunan sun kama hanyar dawowa sannan ibn taimiyya shi kuma za mu ji shelanta jihadi da ya yi mahala ya ce wa fi mustahil am dab da shiga shekara ta ɗari bakwai waradatul akhbar labari sai ya taho ila dimashq zuwa babban birnin dimashku bi kasdi tatar biladi sham cewa ga tatar nan sun ɗungumo sun taho za su shigo sham famadatil ardu bin nasi ai sai duniya gaba ɗaya ta cika da kwararan mutane 'yan gudun hijira mutane sai suka watsi ko suka yi nan ko suka yi can haka dai aka yi wa ɓashe da uƙuluhum wa albabuhum hankulan mutane ya tashi zuciyar mutane ta rika bugawa suka shiga cikin halin tashin hankali da kunci wa bada'u ya ta harrabo na ila misir ainihin da nan mutane suka fara guduwa misira wa buldanil ukhra da kuma wasu garuruwan wal husunul muni'a kuma suka rika shiga manya-manyan birane da suke da ganuwowi wanda sai mahadi ka rushe mimma kana a binajawati alama arratit tatar su a tsakatinaninsu wannan zai tsiratar da su daga abken tatarawa wa ga'ilatihim da irin wannan abke da suke wa mutane zai iya kiyaye su daga mutuwa wani matsayanin mai magana ashe mutanen sham bayo ne suka saba guduwa su watsa duniya irin wannan ba wa tilkal ayyamu na dawilu ha bayanan nasu bala'in da ke ƙasa a irin wannan yanayin da kuke ganin yau musulmi sun watsa a turai abin kuka ne yanzu kenan ƙasashen larabawa suna da dangantaka da mutanen nan na launin fata suna da dangantaka da mutanen nan na yare suna da dangantaka da mutanen nan na addini suna da dangantaka da mutanen nan na yanayin bi'a yanayin garuruwansu amma sun kasa marabtansu sai suka tafi wajen waɗanda ba su da alaƙan komi da su ku ji wani musiba jama'a mun gano wannan ina dukiyar da ake cewa suna da shi babban bala'i ya sa a yau fa an saka ma musulmi shakka da tsoron ɗan uwan shi saboda neman abun duniya neman kuɗi ko neman ɗaukaka ko neman mulki yanzu gasar saudiya ba za ta ansa mutanen nan ba don tana tsoron mai yiwa a cikinsa akwai 'yan is nan ko 'yan alka'ida ko 'yan kaza ko tana tsoron kila akwai 'yan shi'a a cikinsu kun gano wannan da kyau ku tana tsoro wannan tsoron da saudiya take da shi shi ne tsoron da sauran kasashe duka suke da shi amma mai sa labnan ta anshe su suyan labnan sun anshe su ne da kasdi biyu kasdi na farko mafi yawancin wannan suka ansa 'yan shi'a ne sai kiristoci don dama labnan sansani ne na kiristoci da 'yan shi'a kuma sun ansa 'yan uwansu ne shi yasa a lokacin nan ma suka iya tura 'yan hezbollahi suka je ta mamashi bashar al-assad wannan yakin da yake yi kun gano wannan da kyau ko yan uwan suka karba amma me ya hana kasashen musulmi irin su jordan irin su kuwait da sauransu da babu hatsaniya a ciki ba su iya ansansu ba suna kallon yan uwansu launin fata da yare da addini da yanki daya suka tsallake suka tafi turai an gano wannan to wannan alaman tambaya ne kuma kasashen laraba ba su da arziki ne inda za a daga arzikin turai duka da abin da ɗaiɗakun mutanen suka mallaka su duka ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen laraba za ta iya siya duka sau da waɗannan ƙasashen mafi yawancinsu suna cikin bala'in rashi na tattali kenan abin da ya kori mutum daga irin wannan yanayi na ni'ima ya fada cikin wancan zillimi da bala'i ya kamata ka tambayi menene ka guji ɗan uwanka ɗan uwanka ya guje ka maƙi ne ke cewa ka zo to mai hankali ya kyauti ya tsaye binciken me yasa sa kuma kasan da ke ce masu ku zo ku zo ku zo ku zo akwai wajen zama wai kasan almania ne kasan jamus kuma kukun sa abin da ke tsakanin larabawa da yahudawan isra'ila ba a ga maciji kuma kudin nan kun sa abin da ke tsakanin su mutanen jamus da yahudawa na duniya ballantana yahudawan isra'ila kuma kun san cewa ƙasan ingila ita ce kanwa uwar gamin tattara duniya waje guda aka hana mutanen jamus abinda suke nufi na mallakan duniya da kuma karkashe yahudawa duk wanda ya shiga yakin nan ingila ta sa shi kun fahimci wannan da kyau ku? to yau kuma sai wai jamus ne take cewa 'yan gudun hijira ku zo da farko kasan ingila da amerika ba su fahimci mai take nufi ba zuwa yanzu ne suka fara fahimta sa john kerry yau ai yayi magana kun gano wannan su ma ingila sun ce za su mararci wasu don me su jamus so suke yi wancan muguwar aƙida tasu ta 'yan nazi su cusa ma waɗannan mutanen sai a ɗibe sai a ce ai yanzu ba matsala a mai da su can madadin yau sai baturan jamus shi zai je ya yaƙi yahudu to makocin shi ne zai yi yaƙin kamar yadda da amerika sai ta ɗibi sojoji da makamai da dukiyanta ta tafi can ta yaƙi yanzu alhamdulillah gare su a biya sawaka yanzu musulmi ne da kanshi zai je kashe ɗan uwan shi shi kuma wani yana nan sai kunna tv ya riga kallo in sun shiga halin matsala ya ɗiba jirgin sama yana jefa musu burodi kuma ana sa abin ɗauka a kyamara ana ɗaɗɗaukan suna wawa kan burodi ɗan uwanka ne zai kashe ka ɗan uwanka ne zai lalata maka dukiyanka ɗan uwanka ne zai zage ka ya ci maka mutuncinka da sunan me wai kuna da rashin fahimta duk abin da Allah madaukin sarki ya faɗi na haƙƙin da kai kake da shi a matsayinka na musulmi ba ruwan shi da wannan haƙƙin ya take kawai a san da ƙasashen musulmi ba sa zaune lafiya lokacin ne ƙasashen kafirai ke zaune kalau za mu zo da izinin Allah za mu tattauna wannan maganar za ku ji abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa ba nan ba mafi yawancin waɗanda ke zuwa wajen nan kulura matasa ne kun gano wannan za a zaunar da su a turan nan za a cusa masu tunani da ƙidan cewa irin mulkin da ake a yankunan su kasu yadda wannan mulukiyan da ake yi su je su tada fitin nan dole sai an yi demokaradiyya ko ana so ko ba a so kuna gano wannan abin da ake son zai su yi kenan sannan mafi yawancinsu cin da kaga suna kyaman waɗancan khawarij ɗin to ta sai an raba su da addinin nasu allah kada ya sa abin da zai faru kuma in sun koma wannan yankin za su koma ne da ƙungiyoyin da ake kira ngo waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu da za a rika ɗaukan ɗawainiyan ayyukan da suke yi na tallafawa daga ƙasashen turai da sai abin da aka yi musu barbaran tunanin shi ne za su zai su cutar da al'ummansu su cutar da ƙasashensu su wargaza addininsu don abin da suke tsammanin za su zama ko za su samu a duniyanci allah ya sauwaka to shi ne sai malo yake cewa wa bi'atul umma wa bi'atul amti'a والثياب والغلات بأرخص الأسماء sanda mutane ke kokarin guduwa don su tsira da ransu sai suka riga sai da kayayyakin da suka mallaka da tufafi da abubuwa masu ɗankaren tsada da arhasil athman da kuɗi masu arha don mutu ya samu ɗan abin da zai tafi da shi mafi yawanci waɗannan da kuke ga ana nuna su a labarai ana buga masu tiya gas ba a yadda su shiga kasashe ba za ga yadda kakai da suka rike da ɗaya daga cikinsu zai zauna ya gaya maka abin da ya mallaka a gidan shi da ya siyar ya samu ɗan kuɗin da zai rike ya zama mai guziri a hanya za ka mamaki za ka mamaki saɓar da kayan suke yi bi arhasil athman da kuɗi mai arhan matuka abin da aka sai shi dubu hamsin da yau sai da shi ɗari da hamsin ko ɗari ko ɗari hudu ba inda ya tattara ɗan abin da ya tattara ya tafi shi sa duk mutumin da ke cewa allah ya kawo fitina bai santa ba duk wanda gaga yana takama yana ji da ƙarfi da tsiwa da rashin kunya ai ai tashin hankali bai san tashin hankali ba ko wanda ya ɗana tashin hankali yau gobe jibi ya ga duk shi ke sama shi ke da nasara bai san fitina da rigima da tashin hankali da yaƙi su jalu alharbu su jalu iban guga ne wata rana kai nasara wata rana kai mai ka faɗi duk ran da kake irin waɗannan abubuwan kake lissafa nasara ku to kai hankali ƙila ba maki fitinan da za ka tayar na gaba tunan ne zubewanka duka yake ka ba hankali allah maɗaukin sarki ya kiyaye to sai mala yake cewa fartafa'atul ujratul alhammara a nan sai kudin sifiri sai ya sama mun gano wannan wannan kali ila akhirin nukuta ya kai ƙarshen tsada gaba ɗaya kudin da za a ɗauke ka zuwa kaduna in 200 za ka bayar ana zaune kalau in sai ka ba da goma. duk gama sai da kayan ba zai haɗa ma kudin motar da za ka can ba kun gano wannan sau shi ma mai mota tsorace ki zai harhaɗa ɗan abin da zai harhaɗa ne ya riƙe idan sun ga gari ba hanya a bar motar a watsi ya samu abin da in yi ji lakwaje ya sai wata kun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye Allah ka zaunar da mu lafiya wa asarul jamali sannan raƙuma da ake hawa suke tsada wal himar da jakuna min hamsin mi'atin ila alf dirhami dubu ɗari biyar zuwa dirhami nawa dirhami ɗari biyar zuwa dirhami dubu jaki dirhami dubu dirhami ɗari biyu fa kusan dubu ɗari bakwai ne ɗari biyu ka ce so biyar kudin jaki yau zai sai maka motan alfarma mun gano wannan da kyau ku e tsadan gaske sau da waɗannan jakuna da alfadarai da waɗannan raƙuma da dawakai ai suna abin sufurin ko to kuma lokacin ai doki sai gidan saraki sannan hidiman doki kuma yana da yawa sannan doki ba zai ɗauke ɗawainiyan irin wannan tafiya mai nisa a sahara ba dole sai an nemo jaki an nemo raƙumi suke wannan aikin dole shi jaki dai ya hansa sunan shi an gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu wasta'adda sheikh ibn taimiyya li'ilƙa'il mawa'is wadurusi fi jami bin shatil balik a lokacin ibn taimiyya ya kintsa ya shirya ya rika yin wa'azuzzuka da darassoshi iri-iri a masallacin juma'a cikin nishadin da ya kai matuƙa wa harradan nasa alal qital a cikin waɗannan wa'azuzzuka ya rika shajja'ar da mutane akan jihadi wa nahahum anil isra'i fil firar yana su gaugawan barin gari wa zamma hadhil khasla kuma ya rika zargin wannan ɗabi'a na tsoro da saurin gudu wa ragabahum fi infaqil amwal fi dhabbi anil muslimin kuma ya kwadaitar da su akan su ciyar da musulmi su ciyar da kudaden su masu yawa domin kare mutuncin musulmi wa biladihim da kuma tsare mutuncin garuruwan musulmi wa amwalihim da kuma dukiyoyin musulmin ita wa'azi yana kwadaitar da masu hannu da shuni masu hali da cewa gudu ba naku bane ku tsaya mu tsare garinmu mu tsare addininmu sannan mu bi mu tsare dukiyoyinmu mu kare alfarmanmu wa annama yunfiqu fi ujratil harab idza unfiqa fi sabilillah kana khairan ibn taimiyya ya karantar da su ya ce ku ji abinda kuke kashewa don ku samu hanyar gudu da tsira da tserewa ko to ku ba da shi nan saboda Allah shi ya fi alheri gare ku wa aujaba jihadu tatar ibn taimiyya ya karantar da mutane wajabcin tsayewa akan a yaƙi waɗancan tatarawa hatman fi hadhihi karra cewa dole ne tilas ne a wannan karan a tsaya kawai ai aran gama da waɗannan mutane ba maganan gudu kawai duk ma abin da zai faru ya faru ya ce malamai ba su gudunmuwan da za su bayar wajen kowane irin rashin fahimta da tashin tashina irin wannan in ya taso ya ce abin da kai ci ne abubuwa su daga faruwa wai kiri-kiri sai a bar malamai cikin matsala lokacin rikicin maiduguri da ya fara tasowa ai hukuma jan bakinta ta yi gum saboda malamai aka fara kashewa kullum za ka ji an ce an je gidan malam wani an kashe shi ba haka ba ne hukuma ba ta yunkura za ce wani abu ba sai ta ga an fara kaima charge office na 'yan sanda da kuma gine-ginen gwamnati hali sannan ne fa suka yunkura da abin da suka jira in wannan fitinin ya tsaya kan musulmi da malamansu to shi kenan ba komi amma kuma tare da wannan bala'in da malamai suka sha na yanka wai kuma wani gwamna ya fito yake cewa wai malamai sun ji tsoro ba su cewa komi kajin makaryaci kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma in ya matsa da magana sai mu ce malantan ba a garinsa ana haddan qur'ani ba me yasa bai ya je yayi maganan ba shi ko bai da baki ne mala yace wasakanatil ahwal bi mujalisati mutatabi'a fi zalika mala yake cewa yanayi sai sauki bi mujalisati bi mujalisihi saboda wannan majalisi na ibnu taymiya almutatabi'a wanda yake yin shi akai-akai a wannan lokacin majalis ya rika kullawa mutanen gari suka rika taruwa ana shajja'a su suna ƙara samun kwanciyar hankali da natsuwa wano diya filbilat ibini timiya ya ba da sanarwa ya rika shiga da kan shi yana shela a garuruwa da ƙauyukan da ke kewaye da damashq yana cewa la yusafir ahadun illa bimarsumin wa waraka kar wanda ya ƙara yin tafiya face sai yana da e-passport mun gano wannan yana da me almarsum rubutacciyar takarda ɗauke da kan sarki da waraka da tabbatacciyar takarda rubutacciya daga ofishin sarki wanda ya ba da izinin tafiya in ba haka ba kowa ya je kan iyaka dawo da shi gano wannan da kyau ku yanzu wannan in gaje ka samu wanda yake da zafin kai da cewa yana kishin addini bai san komi a addinin ba sai ce to ai passport ma da ake na shiga kasashe bid'a ne ai al'ardu kullu halillah ƙasa duka na Allah ne gaskiya ne amma kuma da za ka yi gini tsakaninka da Allah ka sai filin ko kuwa kawai kaji ka yi shata ne cin da ƙasa ta Allah ce mun gano wannan mutane suna mugan tufka da warwara ne in sun tufka su warware in sun tufka su warware kuma zu da kansu Allah shi kiyaye to yace sai da rubutacciyar takarda fatawaqqafa an-nasu an sayri daga nan mutane suka tsaya daga yin tafiye-tafiye walfirar da gudu wasa kana ja'ashahum sai aka kwantar da hankalinsu suka natsu wata haddasa nasu bi khurujin sultan min alkahira bil asakir sai mutane suka rika labari a tsakaninsu cewa ai sarki ga nan ya fito daga alkahira ta misra ya taho da sojoji za a yaƙi ta tar wa dukkatil basha'iru li khurujihi mutane suke ta yada bishara ko ta ko ina ana ta jin daɗi da jin labarin fitowar sarki cewa gashi nan zai kawo ɗauki kaga a can an hana su fita ko ko kana son fitan ma an hana ka nan ko malamai a cikin gari suna ta ƙoƙarin zarewa mutane tsoro da shajja'a su da nuna masu mahimmancin yin wannan aikin waɗanda kuma suka zauna a gari ba su da nayi aka daga kwadaitar da masu kuɗi taimaka masu da agaza masu ta yadda za a zauna tare kuma al'umma su rayu ba cikin kunci ba a ga ibini taimiyya ba ƙaramin aiki ba wannan ba shine ibini taimiyyan da ake zagan maka kun gano wannan da kyau ku wannan shine shekul islam abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani mun gano nan da kyau ku shine fa Allah madaukin sarki ya sa mu dace malaci al-rihilatu ila misr to ga wata tattaki da aka yi zuwa kasan misra wafi rabi'in al'akhir a watan rabi'in al'akhir ƙauya irjaf bi amri tatar kari da farmaki da yunkurowa na tatarawa sai ƙara haɓaka وجاء الخبر بأنهم قد وصلوا إلى بيرا بالجهاد الآن labari ya zo cewa ai ga sunan sun zo gaba ɗaya za su yaƙi gari har ma sun iso dab da gari wa kantil amba ta tawala bi taqaddumi tatari ila sham labari ya rika zuwa safe da yamma kowane lokaci cewa ga fasinan sun kusa sun kusa sun kusa su iso su shigo cikin garin sham wa nodiya fil balad sai aka sa shela cikin gari bi ta tsayi bi bin nas ana ta ƙoƙarin natsar da zukata na mutane kai kibalihim alama aishihim kuma ana nuna mutane kowa a cigaba da harkokin shi dan kasuwa ya tafi manomi ma ya tafi labarai suka rika zuwa iri-iri na gaskiya da na ƙarya kasan matsala irin wannan ta taso sai dai Allah ya kiyaye wa'annan sultan wal asakir wasila a gaya masa sarki da rundunan yaƙi ga sunan tafi sun mafuji an nasu bi anna sultanul misir raja a'idan ila misir kwatsam sai aka ba da sanarwa cewa sarki da runduna ai sun koma ƙasan misra sun fasa zuwa ba da an kharaja min ha kasidan ilal sham bayan da gaya masu cewa ga sunan sun iso gani faka sural khawf tsoro ya yawa washtaddal hal yanayi ya tsananta wa kharaja kasirun minan nasi khifafan wa siqalan mutane suka rika fita wasu da kaya wasu hannu rabbana yatahammaluna bi ahlihim wa auladihim suna dauke da iyalansu da 'ya'yansu suka baggari a guje suka fantsama suka yi duniya waja'alu yahmiluna sigara ala dawab suka riga daura kananan 'ya'yansu akan dabbobi warriqab wasu kuma na daura su a wuya aka yara aka tasa mata aka baggari saboda sarki an ce ba zai zo ba وخرج الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى نائب الشام في المرج ابن تيمية يجي سامي وكيل سركي وكان من رابطا خارج دمشق لوكاشين أبتن باين غري سنا رباطي sun kafa sansani sansani na sojoji a bayan garin dimashq limuqawamati tatar don in tatar sun zo a karan batta wasaddi siyolihim kuma a tare wannan kwararo wanda suka yi za su kawo hari fasabbatahu wa ƙawwa ja'ashahu wa tsayyaba ƙalbahu ibn taimiyya da ya je sai tabbatar da shi ya ƙarfafi himman shi ya daɗa da zuciyan shi wa wa'adahu bin nasar ya ga mai ina ma bushara zami nasara waddufar alal ada kuma zami mamaya mai nasara kan makiya wata laƙaunuhu ta'ala ya karanta mai maganan Allah wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la'afuwun ghafur wannan aya ta daga cin ayoyin da na sha gaya muku wanda ya gaya muku bane ku ya hakuri duk wanda ya maku abin da ba daidai ba taba dukiyanku ko jininku ko cin mutuncinku ko wulakancin ku bar shi ai ba mun ce mutane su hakuri ne dan ba abin da zamu iya ba mu ku ke da abin da zamu iya yi kun gano wannan da kyau ku amma muka ce bari an gano wannan da kyau ku ai wanda muka ce a bari mun hada shi da babban katanga ce shine Allah ya ce wa man aqaba duk wanda aka mai uquba bi mithli ma uqiba bihi misali kai wani abu ba daidai ba sai aka zo aka dauki fansa daidai da abin da kai ai na ganin an yi balance ko thumma buguya alaihi sannan daga baya kuma sai aka ketara haddi akan shi la yansurannahu Allah to nan wanda zai taimake shi ya kare shi daga wannan Allah ne inna Allah la ghafur la afuwun ghafur Allah mai afuwa ne mai gafara ne ga duk wanda ya tabar gaza ya gane ba daidai bane ya mai da haƙƙi ga mai haƙƙi ya tuba to Allah maraukin sarki zai mai gafara kuma Allah bai ji kanshi wasu alahun na'ibu wal umara an yarki ba alal barid ila misir a nan take sai shi waziri da sauran manyan gari suka roƙi ibn taimiyya cewa da Allah za a haɗa shi da jakadu ya hau abun hawa ya baggarin nan ya koma misira saboda garin nan dai ba zaman lafiya wa yastahassa as-sultan al-maji kun gano wannan da kyau ko to sai aka waye gari ya kokarin zuwa ya kwadaitar da sarki kun gano wannan da kyau ko in ya tafi misra ba zai je ya gudu bane ya je kwadaitar da sarki ne alal maji cewa dan Allah sarki ya kokari ya zo garin nan ga fa halin da ake ciki fasaka wara sultan wa kana kada wasala ila sahil kun gano wannan to sai aka waye gari fasaka wara sultan to sai ya tafi bayan sarki cin da sarki ya taho kuma ya koma sai aka bi shi wa kana kada wasala ila sahil lokacin sarki har ya kai gaban kogin nil yana dab da shiga misra falam yudriku illa wa qad dakhala al-qahira ibn taymiya bai riski sarki ba face sarki yana dab da shigewa qahira wa tafarat al-hal fastashara ghayratahu anan ibn taymiya ya sha kan sarki ya bashi shawara dangane da abin da ya kamata yayi bai kamata ya sallama al'umman shi ba wa qala lahu fi ma qala cikin abin da ya ce mai sheshe lokuddira annakum lastum hukamu sham wala mulukahu ku kaddara ba ku ne shugabanni jagorori na sham ba wastan sarakum ahalahu kuma ba ku ne wanda za ku aga zama ba ku ne shugabannin ba sai mutanen garin suka nemi agajinku don allah ku zo ku agaza musu ba za ku ba wajaba alaikumun nasar yallaɓe wajibi ne ku taimake su fa kaifa wa antum hukamuhu to ta yaya ku ne shugabannin fa wa salatinihi kuma ku ne sarakunan wa hum ri'ayakum su ɗin kuma kuke kulawa da su wa antum mas'uluna anhum kuma ku ne Allah madaukin sarki zai tambaye ku game da shin kun kula da su ko kun tozartar da su ibn taymiya ya zaune da sarki yake gaya mai wannan wa qala aidan har ila ya ce in kuntum a arattum an shamu himayatihi aqamna lahu sultanan yahutuhu wa yahmihi wa yastagillahu fi zaman al'am ita da shikenan in kun kauda kai a arattum an sham kun bar shan ba ruwanku da ita wa himayatihi da ba da tsaro to aqamna lahu sultanan za mu je mu kafa wani shugaba ya hotuhu wanda shi zai kula da garin wa ya hamihi ya tsara garin wa ya sagillahu kuma ya zama shine shugaba mai cin gashin kanshi fi zaman al'amni in zaman lafiya ya dawo ba za ku dawo kuma ku ce ai naku bane shikenan an raba in ba za ku zo ku abin nan ba shikenan wa qawwa shaykh ibn taymiya ja'ash sultan anan ibn taymiya sai karbafi himman sarki wa kaddalahu annan nasara halifuhu fi hadhihi karra ya karfafa ma sarki cewa nasara na tare da shi mana cin nasara na bayan shi a wannan karan wa dhalla sheikh muqiman fi hisn misr ila thamaniyati ayyam kwana takwas ibn timiya ya a misra yuharridu an-nas ala al-jihad yana zabarar da mutanen misra akan fitowa jihadi wa muqawamati tatar a fito a yi fito na fito da tatarawa wasta'adda sultan lil khuruj ila sham yi nasara sarki ya gamsu ya fito zuwa sham maratan ukhra natijatu li jihad ibn taymiya al-mukhlasa saboda wannan jihadi da ibn taymiya ya je a wannan lokaci da tsarkin zuciya allati bazalaha fi hadha sabil wanda ya kokarin yi a bisa wannan yanayin wata wajjahatil asakir ila sham sojoji suka juyo zuwa sham li jihadi tatar domin a yaƙi waɗannan tatarawa walamma sami'an nasu bi zalika yayin da mutane suka ji haka farihu ashaddal fara suka farin ciki matuka ba da an kano kada ya iso min anfusihim bayan sun yanke tsammani sun rasa rayukansu wa ahalihim da iyalansu wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu sun yanke tsammani sun sallama cewa bayan da suka iya mun gano wannan da kyau ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ma 'yan Najeriya kenan bayan sun yanke tsammani sai Allah madaukakin sarki ya kawo masu yanayin da in Allah madaukakin sarki ya so to daga nan kuma dan ba ƙara summa qawwatul arajib yusul tatar a'a kun ga can da ga sarki zai to da runduna an fara samun sauki ko to kuma sai bala'i ya ƙara ɗuma gari cewa ta tarawa ma sun iso wata haƙaƙa audin sultani ila misir ko mutane suka samu yaƙini tabbas cewa ga sarki nan ya dawo zai iso misira wa nada ibn nahas mutawalil balad finnas wanda aka bari ya kula da mutane a cikin gari ibn nawas sai ba da shela cikin mutane cewa من قدر على السفر فلا يعقد بدمشق وهناك ارتفعت الأصوات وتسايح النساء والولدان ورحق الناس زلة عظيمة وحمدا وزللوا زلزالا شديدا وغلقت الأسواق وتيقنوا ألا ناصر إلا الله عز وجل ويقولون ما بقي أهل دمشق إلا طعمة للأدو إلا طعمة للأدو shi wancan na'ib ya miƙe ya ba da shela cewa duk wanda yake da iko zai iya tattaki ya yi tafiya falla ya ka'udu bidimash kar ya zauna a garin nan e maza ya tsere to jama'a kaji sanarwa gidan rediyo an ce daga his excellency mai girma gwamna ya ce kowa ya tsere za ka tsaya a ga matsala ka sa lasbika ka ce kar kowa ya fito an samu matsala to an samu matsala ko babba kai da ake sa ranka fito in musiban ta zo kai mai runguman bala'i ne kuruntuma da ita kuma ka ce kowa ya gudu kun gano wa hunalik anan ne irtafa'atil aswat hankali sauti ya daga mutane fitina da musiba ya zame aka ta kuka wata sayahan nisa mata suna ta kururuwa walwildan da yara wara hakan nasu zillatan azima wa hamida bala'i da kaskanci da tozarci ya lullube mutane baki daya wa zulzulu zilzalan shadida aka hautsina mutane suka kadu kaduwa mai tsananin gaske wa ghullikatil aswaq aka bi kasuwanni da aka rabe wata yakkanu mutane suka sami yaƙini Allah nasira illallah azza wa jal ba wanda zai kawo masu ɗauki in ba Allah ba o ya ne suna cewa ma baqiya ahli dimash illa tu'matan lil adu mutanen dimash ko ai kawai yau ta yan loma ne na makiya suna zo ga ko za su lankwame su kun gano wannan da kyau ko loma ce kwaya ɗaya kawai na makiya za su bi su haɗiɗiye su kawai su sun sallama mun gano wannan da kyau ko za mu ji yadda ya faru bayan wannan da izinin Allah karatu na gaba nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum